Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Shirin ga watan Ramadan, hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da bakwai ga watan Julai miladiya dubu biyu da sha biyar. Allah ya sake dawo da mu gidan maulanmu Shaf Ibrahim Mansur Imam Kaduna da ci gaba da gudanar da tafsiri na watan Ramadan wanda ake gabatarwa cikin firiyar tafsir na maulanmu sahibul faidat tijaniya Shaf Ibrahim radiyallahu ta'ala mai jan baki Malam Sanusi Bello sannan mai mafassara يمولم الشيخ إبراهيم منصور إمام كرنا كرمكم الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا بعودة مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يدل به إلا الفاسقين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره انقدار العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتالفي بنظرة تاتي لنا بالزبر الحمد لله من أن في رياض التفسير نمولم شيخ إبراهيم رضي الله عنه منا واتو bayani a cikin ayar da Allah tabaraka wa ta'ala yake wasiya yake umurni ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wa bashirin lazina amanu wa amiru salihati ka yi albishir ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga waɗannan da suka yi imani suka aikata ayyuka nagari cewa allah tabaraka ta'ala ya tanadar musu aljanna wadda ƙoramu guda hudu suke gudana a ƙarƙashinta ƙoramar giya ƙoramar zuma ƙoramar madara da ƙoramar ruwa a ƙarƙashin wannan wato aljanna ko kuma ƙarƙashin itatuwanta dusa da allah tabaraka ta'ala ya ciyar da su wani nau'i na daga abinci ko kayan itatuwa to sai su rika ganin kamar abin ya yi kama da abincinsu na duniya na kawo lemun kamar lemun irin na duniya sai dai ya fi na duniya girma ya fi na duniya kyau ya fi na duniya daɗin ɗanɗano hakanan mangoro hakanan gwaiba hakanan abu hakanan ayaba hakanan sauran kayan itatuwa ubangiji tabaraka ta'ala ce za a zuwa musu da irin wannan kayi wato abubuwa na abinci wa masu kama da juna amma a wurin ɗanɗano akwai bambanci daga wannan ya yi kama da wannan wannan ya yi kama da wannan amma an sa a baki sai a ji a shi ba iri ɗaya ba ne sannan kuma Allah tabaraka ta'ala ya tanadar ta a aljanna wato tsarkaka waɗanda ba sa haila ba sa biki ba bayan gida ba bawali ba majina ba kazanta babu wari ko kaɗan a tare da su sannan za su dawoma a cikin wannan aljanna wannan shine tamamu sa'ada Allahumma ja'alna minhum a wannan aya da aka karanto a yau inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fa mawqaha sababin saukarta Allah tabaaraka ta'ala ya ambaci kuda ya ambaci gizo-gizo a cikin alkur'ani yana buga misali ga mushrikai to wannan misali sai janyo yahuda su karka yin dariya kaji wai gizo-gizo kaji wai kuda kaji wai sauro kaji wai kudan zuma da Allah kaji wai tururuwa kai kana ganin Allah zai fada abuwa kawai yayi sun suke ta faɗin irin waɗannan maganganu suna cewa ma yushbihu hadha kalamullah wannan maganganu da yake bai kama da irin maganganun Allah ba Allah da girman shi zai maganan kuda Allah ne zai maganan gizo-gizo a wannan ba maganan Allah ba ne ya za Allah ya rasa abin da zai faɗi sai ƙananan ƙananan abubuwa shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna Allah ku sani cewa Allah la yastahi baya jin kunya an ya dariba matsalan ya buga misali ma kowane irin misali ba ma akan kuda ko akan giza-giza ba ko akan sauro ba ko mun kankantan abu Allah zai iya buga misali wato a kansa ba uratan abin nan sauro ne ba ma fauka ko kuma abin da bai kai sauro ba ko kuma abin da ya fi sauro hazi aya shi wai ce kaga wannan aya nazalat ta sauka raddan wato domin raddi li qaulil yahudi ga maganganun yahudawa lamma daraballahu al-masala lokacin da Allah tabaaraka wa ta'ala ya buga misali bin zubabi da kuda fi kaulihi ta'ala a cikin fadin sa madaukakin sarki wa in yaslubuhum zubaru shay'an la yastanqizuhu minhu ubangiji tabaraka wa ta'ala ke ta wadannan gumaka da suke bautawa su kuma a zamanin su gumaka akan yanka musu dabbobi sai a zo a shafe wannan gunki da jini to shine Allah yake ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa waɗannan gumaka da suke bautawa yanzu jinin nan da ake shafe gumakan da shi da kuda zai zo ya saukai dan lashi jini wannan gunkin ba zai iya kwato abinda wannan kudan ya ɗiba a jikinsa ba amma kuma duk da haka ba su da tunani suke bauta musu duk abin da ake shafe gunki da shi to kuda zai saukai lasa kuma gunkin da masu bautar gunkin ba za su iya kwato wa gunkin wannan abu da kuda ya ɗiba a jikinsa ba wafin an kabuti sannan allah tabaraka ta'ala ya faɗi cikin sha'anin gizo-gizo fi ƙaunihi a cikin faɗinsa ka matsalil an kabuti ta khazat baita ai ubangiji na kawo misali masalul ladina takhazu min dunillahi awliya'a ka matsalil an kabuti ta khazat baita wa inna awhanal buyuti la baitul an kabuti law kanu ya'lamun ubangiji tabaraka wataala yana buga misali game da shanin waɗanda suke wato bautar wani Allah bautar gunki ko bautar ƙato ubangiji tabaraka wataala ce misalin su kamar misalin giza-giza ne wato da ya riki gida domin a cikin gidaje baki ɗaya babu wulakantaccen gini kamar ginin gidan gizo-gizo to misalin su kamar wato kamar yadda gizo-gizo ke yin gini to haka su ma abinda suka rike wato zai zama aikin banza ke ƙalu zai suka ce ma za a radar lahu bi zikir haziyar ashiyar wato hissisa mai allah yake nufi da ambatan waɗannan abubuwa wulakantattu gizo-gizo kuda to mai allah ke nufi da yake ambatan sunayen waɗannan abubuwa wato waɗanda suke wulakantattu ma yan bagi bai kamata ba annan laha cewa Allah tabaraka wata'ala mai girma da daukaka ya dribul matsala bi hadhihi al-ashiya'i al-haqirati ya rika buga misali da irin waɗannan abubuwa wato ƙanana ƙanana waɗanda suke wulakantattu kana min haƙi ya kasance daga cikin haƙƙin Allah an yastahi ya rika jin kunya min zalika daga fadin haka hana zalat sai ta sauka wannan wato aya haza sababu nuzul hadhihi al-aya wannan shine dalilin saukar wannan aya Allahu shi Allah tabaraka ta'ala darabal matsala yana buga misali bi hadhihi al-ashiya'i al-haqirati da waɗannan abubuwa kankana wulakantattu wal kufaru su kun kafirai wal munafiquna da munafikai wal yahud da yahudawa istankaru darbal masali bi misli hadhihi fi haqqil jalili tabaraka ta'ala su kafirai da yahudawa da munafukai suna jayayya suna suka a bisa buga misali da irin waɗannan ƙanƙana wulakantattun abubuwa a cikin haƙƙin Allah tabaraka ta'ala mai girma da ɗaukaka faradallahu alaihi sai Allah tabaraka ta'ala ya maida musu da jawabi bi qaulihi da faɗinsa inna Allah sani dai cewa Allah la yastahi shi baya jin kunya an yadriba wato ya buga an yaj'ala isanya masalan misali ma ko yaya misali yake kowane irin misali Allah yana iya bugawa bai buga misali kowane iri ba'udatan shin wannan misali da zai buga akan sauro ne fama fauqaha ko kuma abin da yake saman sauro ko kuma abin da bai kai sauro din ba Allahu shi Allah la yastahi baya jin kunya an yi masila ya buga misali bil ba'udati da abin da yake wato wato sauro aw bi ma dunaha ko kuma abin da bai kai sauro girma ba aw bi ma fauqaha ko kuma abin da yafi sauro girma la yatruku bayana ma fi Allah ba zai kyale bayanin abin da yake cikin sauro ba ko kuda ko kudin cizo ko gizo-gizo min alhikami na daga hikimomi fa amma allazina amanu a sai ne cewa waɗannan da suka yi imani fa ya'lamuna sun sani annahu cewa almasal wannan misali alhaqqu gaskiya ne asabitu tabbatacce alwaki mawqi'ahu wanda daidai da abin da ake nufi wato misali in dai an buga misali har waɗanda aka buga misalin suka gane abin da ake nufi to babu kunya a cikin wannan misali domin dai abin da ake nema shine janyo hankalin masu ji su fahimci abin da ake nufi to kuma abin da Allah tabaraka ta'ala ya buga misali a kansa duk wanda ya ji zai gane abin da ya janyo bacin rai ne saboda misalin ya taba darajar su ubangiji ya gaya mana yana cewa ya kawo mana misali a kansu masaluhun ka misalin da zai tabuka da naran har ya kawo auka sayibin minas sama'i fi zumatun waradun wa barak to wannan abin sai ya taba su sai suka haɗu da yahudawa sai suke nuna cewa ai ma misalan da Allah yake buga ma ya kamata ma in ma Allah ne ya kamata ya ji kunya Allah ya rasa abin da zai buga misali da shi sai kuda sai gizo-gizo to shi ne Allah tabaraka ta'ala yake ba su amsa cewa shi Allah tabaraka ta'ala baya jin kunya ya buga misali da abin da ya fi sauro girma ko kuma abin da bai kai sauro din girma ba su waɗanda suka yi imani da sun ji wannan misali suna gane cewa wannan misali gaskiya ne kuma tabbatacce ne kuma ya yi daidai da abin da ake nufi min rabbihim daga ubangijinsu idza daraba al-masala idan aka buga misali bi hadhihi al-ashiya da waɗannan abubuwa wato idan Allah tabaraka taala ya buga misali da waɗannan abubuwa to wannan misali yayi daidai kuma zai zama abun fahimta a wurin su mu'minai din fannasu su mutane kismani an kasa su biyu al-mu'minuna akwai mu'minai waɗanda ya alamuna sun sani annal masala shi misali waqi'un mawqi'uhu wato ya yi daidai da abin da ake nufi da shi abin da Allah tabaraka ta'ala ya buga misalin a kansa to duk wanda ya ji zai gane kuma zai fahimta wa amma allazina kafaru amma waɗannan da suka kafirce fa yaquluna sai su rika cewa ma za arada Allah me Allah yake nufi bi haza da wannan masalan na wannan misali da yake bugawa ai bi hazal masalu da wannan misali ajaba sai Allah ya ba su amsa yudillu bihi Allah yana nufin ya batar ne bihi da wannan misali bi hadal masalu da wannan misali kasiran da yawa anil haqqi daga barin gaskiya likufrihim dan kafircin su wa yahdi kuma ya shiryar bihi da wannan misali kasiran da yawa min almu'minina daga cikin waɗanda suka yi imani bi tasdiqihim saboda gaskatawar su wa ma yudillu bihi wato ba kowa bane zai bace da jin wannan misali illa alfasiqina sai wanda suka zama fasikai la yastahi Allah baya jin kunya an yadriba masalan ya buga misali al'istihya'u shi abinda ake kira kunya in ƙibarun shi ne ƙuntata in ƙibarun abdi ƙuntatar bawa inda fi ilma yi ayyaru bihi yayin da zai aikata abinda za a aibanta shi da shi auyu zammu ko a zarge shi bihi da shi faiturku zalika sai ya kyale wannan wannan shi ake cewa kunya mutum yana da kima yana da daraja sai je ya aikata wani abin da za a zazana ce yanzu kai kai aikata kaza yanzu kamar kai kai ne zaka aikata kaza to sai ji zuciyarsa ta yi wani iri bai ji daɗi ba duk kunya sai ta baibaye shi to wannan shi ake cewa kunya wato kuntata yayin da mutum zai aikata abin da za a aibanta shi ko kuma a zarge shi da aikata wannan abu shikenan sai ya kyale wannan abu saboda kar a zarge shi ko kuma kar a aibanta shi al'inƙibabu wato abin da ake ce kuntata likarahi likarahi ya tamayu zammu saboda ƙin abin da ake zargin mutum bihi da shi ha za to wannan mustahilun korarre ne biya ƙillahi tabaraka wa ta'ala a cikin haƙƙin Allah mai girma da ɗaukaka ƙunna tun a baya mun faɗi lakum gare ku ƙa'ida tun mun gaya muku wata ƙa'ida inna kulla sifatin cewa kowace sifa istahalat wadda ta koru alallahi tabaraka wa ta'ala a bisa Allah mai girma da daukaka idza am anta fiha in ka lura da ita tajidu laha bidayatan zaka samu tana da farko wani hayatan kuma tana da ƙarshe kowace sifa wadda ta koru a cikin haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala in ka kalle ta da kyau to zaka iske wannan sifa tana da farko kuma wannan sifa tana da ƙarshe bidayatuha farkonta mustahilatun zaka same ta korarriya abin korewa ce fi haƙƙin lahi a cikin haƙƙin Allah tabaraka ta'ala wa nihayatuha amma in ka kalli ƙarshen wannan sifa ja'izatun fi haƙi to ta halatta a cikin haƙƙin Allah ta'ala shine kamar abin da muka faɗi din nan a baya ka'idar da shi ya faɗi na tausayi tausayi farkon tausayi a haƙƙin Allah mustahili amma ƙarshensa ja'izi ne ma'anan tausayi kamar yanzu sai kaga almajiri da ya gaggiyar riga ya rami bakinsa ya bushe yana jin yunwa yana bara da ƙyar murya take fita sai ka ce ka Allah bar Allah sarki zo sai ka ɗauko riga ka bashi ka ɗauko kuɗi ka bashi ka ɗauko abinci ka bashi to wannan ƙaiƙayin da ka ji shine tausayi ɗin abinda ka bashi sunansa kyautayi ihsani to wannan kaikayin da kaji ya koro a hakin Allah Allah ya ga wani saboda ya sa ya gajiyar riga ya ji tausayin shi tun Allah bai halicce shi ke jin tausayin shi nan zaka gane cewa Allah bai kama da kowa ba Allah tabaraka taala ya zama wato mawadaci mai kyauta tun bai halicci wanda za a ba kyautar ba kai ne sai kaga wanda ya dace a ba kyauta zaka tana cewa Allah sarki bari mu bashi amma Allah tun bai halicci kowa ba shi mai kyauta ne muhudi ne tun bai halicci kowa ba alganiyu ne kai ko sai bayan kudi ya zo sai bayan matar ka sun baibaye ka sannan ne labarin ka zai wazo a ce a ai mawadaci ne saboda sun ji labari daga wurinka amma Allah tabaraka ta'ala ko babu kowa babu komai shi alganiyu ne mawadaci ne kuma almudi to shine anan ma shi ya sake kawo wannan ka'ida ya ce mu gane cewa kunya a haƙƙin Allah farkonta wato korarriya ce a cikin haƙƙin Allah amma ta wato ya halatta a ce misali farkon kunya ka aikata wani abu abinda wannan abin aibi ne ko abin zargi to sai a zo a kewaye ka manyan mutane su ce yanzu kai ne aka ce kayan kaza amma dai ka ji kunya amma dai wannan abu bai dace da kai ba to duk sai ka ji kunci a zuciyarka to wannan shine farkon kunya amma ƙarshen kunya shine barin abin da ka aikata din to ƙarshen ja'izi ne a haƙin Allah amma farkon mustahili ne Allah ya bar abu ya halatta ya bari amma maganin ya ji kunya kar a zarge shi ko kar a aibanta shi wannan kuma mustahili ne a cikin haƙin Allah tabaraka wa ta'ala al shi wato jin kunya al'inƙibaru shi ne ƙuntata an shai'in daga aikata wani abu zammu wanda ake zargi bihi in an aikata shi au yi ayyaru ko kuma ake aibanta mutum bihi da shi fai turkuhu sai mutum ya ƙyale ya bar aikata wannan abu ya turkuhu huwan nihaya barin aikata wannan abu shine ƙarshen kunya to amma ya halatta cikin haƙƙin Allah ya bar abun amma tarku amma bari faijuzu ya halatta ja'izi ne alallahi tabaraka ta'ala a bisa haƙƙin Allah tabaraka ta'ala wa haisu a annal kabira domin cewa shi babban mutum la yamna'uhu min fi'li shay'in illa al-haya'u babu abin da zai hana shi aikata wani abu sai dai kunya duk mutum na ce maka wannan babba ne ba wanda ya ya sa shi sai dai shi ya sa ba wanda ya ya hana shi sai dai shi ya hana to ba zai iya aikata abin da ya ga dama ba sai dai kawai ya zama ya bar abin saboda kunya saboda zai ga kai a matsayina ne kaza din nan gaskiya na ji kunya amma dai inda zai aikata din ba wanda ya sai wani abu to amma zai ce kai bai kamata ba a matsayina bai kamata in yi kaza ba to shi Allah tabaraka ta'ala shi wa radiyallahu anhu yace a wallahu tabaraka ta'ala akbaru min kulli kabir Allah tabaraka ta'ala shine mafi girma haka ne ko mun tsallake wa haisu annal kabira la yamna'uhu min fi'li shay'in illa al-hayawu domin shi babban mutum babu abin da zai hana shi aikata wani abu sai dai kunya amma zai ga to koma na aikata ma me za a yi ai ni ne babba ne ai ni ke bada umarni kuma ni ke hanawa amma dai kuma a cikin a matsayina kuma ai bai kamata ba to kunya sai ta hana shi sai aikata wannan abu li'annahu domin cewa shi la yakhafu min ahadin baya tsoron wani daya fala yasjuruhu babu abin da zai tsawatar masa daga barin aikata wannan abu illa alhaya'u sai dai kunya to wallahu tabaaraka ta'ala shi Allah mai girma da daukaka akbaru shine mafi girma min kulli kabirin daga duk wani babba adlaqal istihya ya saki wato kunya fi haqqihi a cikin haƙƙinsa ya yi idlaƙin kunya inna Allah la yastahayi a cikin haƙƙinsa wal muradu amma abin da yake nufi anan attarku shine bari din annahu cewa shi Allah la yatrukuhu haya'an minhu ba wai zai ki aikata abu bane saboda kunya kar a zarge shi ko kar a aibanta shi ma'anan wannan aya inna Allah la yatruku tarkul mustahi Allah tabaraka ta'ala ba zai kyale ya ki ya buga misali da sauro ko ko ko kuda ko kudin ko giza-giza ba saboda tsoron kar a zarge shi a Allah tabaraka ta'ala ba zai kiya aikata abu saboda kunyar wani ba wal kufaru su kafirai allazina intaqadu waɗanda suke suka darbal masali abu sabu ga misali da Allah tabaraka ta'ala yake bi hazil ashiya da waɗannan abubuwa alhaƙira wulakantattu ko kuma kankana ligabawatim suna yin wannan ne dan wawanci da wautarsu wa ummi qulubihim da kuma makantar zuciyarsu fa inna hadhihi al-ashya'a domin cewa waɗannan abubuwa al-haqirata waɗanda suke kankana wulakantattu hiya agarabu shay'in ita ce mafi bakuntar abu mimma khalaqa Allah tabaraka ta'ala daga abinda Allah ya halitta duk cikin abubuwan da Allah ya halitta da sauro da guda da gizo-gizo bakin abubuwan sau kudin cizo a shi kuda yana da ban mamaki abubuwansa haka nan gizo-gizo shi ma yana da ban mamaki a cikin abubuwansa shi yasa Allah tabaraka ta'ala ya dauke su ya buga misali da su wa fiha a cikin kuda da gizo-gizo min al-ajaibi akwai abubuwa na ban mamaki ma laysa fi ghairiha waɗanda abinda ba kuda ba ba ba ba ba ba gizo-gizo ba bai da su in ka cire kuda ka cire gizo-gizo to abinda za a gaya maka a kansu duk halittar Allah ba su da wannan abu fa innal ba'udata domin cewa kaga kuda kaga kaga sauro masalan misali ma a sigarin justata ya tare da kankantar jikinta fiha kullu udwin filfili sauro din nan da kake gani duk wata gaba da kasan giwa tana da shi to sauro ma yana da shi sauro da kake rena kana ganin shi dan karami duk abin da giwa take da shi na gaba to sauro yana da shi kuma sauro yana da abin da giya ba ta da shi shine fiffike duk abin da take da shi shi yana da shi amma kuma ita ba ta da fiffike kaga wannan ma ya isa su da suke cewa an buga misali da wannan dan ba su suka halicci sauran ba shi yasa dan ba su suka halicci kudan ba shi Allah da ya halicci kudan ai shi ya san abin da ya halitta dan ya buga misali da shi ai ba abin kunya bane su ne da ba sani ba shine abin ya zame musu kamar wani abu bako saboda haka a sauro yana da abin da giwa ba ta da shi shine fukafukai don abin da giwa take da shi sauro yana da shi Allahu tabaraka ta'ala Allah mai girma da daukaka Allah zai kadara wannan da yake da iko ala an ya khaluq alfida abza ya halicci giwa wa ya khaluq albahudata kuma ya halicci sauro wa yurakkiba fiha min al'adai sannan ijajjera a cikin sauro din wato daga gabbai wal mafasili da kuma joint wato wanda yake mahadar gaba-gaba din kadra ma filfili gwargwadon abin da yake cikin giwa to layi ujuzu shayun ashe kuwa babu abin da zai gajiyar da shi wanda zai iya halittar sauro sannan ya saka masa duk abin da yake cikin giwa wannan ba abin da zai iya gajiyar da shi kuwa giwa girmanta ko ba ka gani sosai in ta zo kusa da kai ka ganta amma sauro ko sai ka nemi maka sa abin hangen nesa to amma da wannan kankantar tashi duk abin da giwa take da shi shi ma yana da shi wanda ya iya yin wannan halitta ashe kuwa la yujizu shay'un wani abu zai iya gajiyar da shi ba wa hadal makhluqu wannan abin halitta allazi huwa ba'udu wanda shine sauro as-sagiru kankani lamma khalaqahu Allah da'ifan lokacin da Allah ya halicce shi rarrauna wa khalaqa zubaba ya halicci kuda kazalika kamar haka da'iban shi ma rarrauna ja'ala fihi min al-fawqi sai isan ya karfin hali a cikin kuda ma la ya habu bi adan da wannan karfin halin har ma baya tsoron kowa kowa idan sama'an nasu idan mutane suka hadu tajidu zubaba zaka tadda kuda ya haliku ala ajfanin yana hawa kan fatun idanuwansu wa ala uyuni makai haƙwaye idan ma sai ga yana nema ya hau ma shiddati dardihim tare da tsananin korarsu gare shi yuraji'um in sun kore shi sai idawo la yubali bihim bai damuwa da su ya da makamai zaka iske ana taro ga sarki a zaune ko ga shugaban kasa ko wani babba daga cikin shugabanni ga sojoji da bindigogi kowa yana tsoron ya ratsorin amma sai ga kuda shi yana nema ya hau idan shugaban kasa ne kawai ba ruwan shi da shige an ce sai dai ga shugaban kasa yana haka baya tsoron takubba baya tsoron bindiga bai tsoron bom ba abin da ya dame shi saboda haka Allah tabaraka taala ya sanya masa wani irin karfin hali da wannan karfin hali ya zama baya tsoron kowa idan an taru sai kaga kuda yana nema ya hancin sarki ya shige mar ido yana korarsa kuma yana ƙara dawa bai damu da shi ba hattar muluku hatta sarakuna hattar jawabir hatta masu girman kai ya kaulu ba'udu alayhim zaka ga kuda ya hau jikinsu wala ya habuhum baya tsoransu wal filu amma kaga giwa wal asadu da zaki khalaqahum Allah Allah ya halice su fi gayati ma yakunani min al quwwati was salamati a cikin gayar abinda suka kasance a kai na daga karfi da tsauri ga karfi ga tsauri wa rakkaba fihi mal jubnu sai Allah ya sa su tsoro ka gani ko kaga kuda da sauro ko mun matsayinka in dai ka zo kuka haɗu sai sun hau jikinka kuma ko ina jikinka sai su hau amma da giwa da zaki ga su da ƙarfi ga tsauri amma sai Allah ya sa musu tsoro a da haisu la ta ja tsarani ta yadda ba sa iya yin tsaurin ido ala an yadunu a bisa su kusanto minan nasi daga mutane yaskunani suna zama fil kifari a cikin kogon duwatsu wa iza sami'a hissu insani da sun ji alamar motsin mutum ya firrani min sai ga sun gudu ba hadha min lutfillahi tabaaraka wa ta'ala wannan yana daga cikin tausayi irin na Allah tabaaraka wa ta'ala hadhihi aljur'a kaga wannan karfin hali wal jasarati da tsaurin ido allati fil ashiya'i alhaqirati wanda Allah ya sanya ta a cikin abubuwa kankana wulakantattu law ja'alaha fi hadhihi alashiya'i da Allah ya sanya ta a cikin waɗannan abubuwa alqawiyat masu karfi wato abinda Allah ya sa wa kuda ya sa wa sauro na jarumta da rashin kunya da tsaurin ido to da Allah ya sa wa zaki da giwa da mun shiga uku ya ce lauji alaha da Allah ya sanya tafiya zila shiyayi a cikin waɗannan abubuwa alƙawiyyati masu ƙarfi la'adarrat bin nazi da sun cutar da mutane bal kai bar ma dai a halakatkum da sun halakar da mutane fi muddatin kalilatin a cikin lokaci kankani da a ce zaki yana da tsaunin ido irin na kuda ya fito yi ta yawo kamar da kuda yake yawo ya fada nan ya shiga nan ya fada nan ya shiga nan ai da yanzu mutane a duniya kaɗan ne da zaki ya yi kace-kace da su tuntun a laukan al'asalu ya ta jasaru da zaki zai tsaurin ido alal insani a bisa mutum kama ya ta jasaru alaihi zubabu kamar yadda kuda yake yin tsaurin kai a kansa wal ba'udu da kuma wato sauro lamatan nasu kullan da mutane sun mutu baki daya walakin sai dai min lurfin lahi daga tausayin Allah tabaraka wa ta'ala ja'ala al-khawfa ya sanya tsoro fil qawi a cikin zaki mai karfi waja'ala al-jur'ata ya sanya karfin hali fi da'ibi a cikin kuda wanda yake rarrauna allazi la yadurru ahadan wanda ba zai iya cutar da kowa ba sai Allah ya sa ya sanya mai rashin tsoro wanda kuma zai iya cutar da kowa sai Allah ya sanya mai tsoro wazubabu kuda idza waqa alayka in ya sauka akanka yunajjisu alayka hayataka zai kuntata maka rayuwarka wa anta fi baitika alhali kana zaune a gidanka aw fi bustanika ko kuma a cikin gonarka aw fi aishin kai ko ma a ina kake yangisu alayka hayataka zai kuntata maka rayuwarka wal ba'ud haka nan sauro kazalika shi ma ma haqarti hadhihi ashiya tare da kankanta da wulakanta ta waɗannan abubuwa wa du'ubiya da rauninta wa ajaziya da gajiyawarta fa kaifa to wannan misali da aka baka fa kaifa tatajarrawa ala Allah tabaaraka ta'ala in dai kuda da sauro zai iya kuntata maka rayuwa saboda rashin kunya da tsaurin ido da yake ma to ya kai ma kake karfin hali kake nema ka rika yi wa ubangiji rashin kunya ma shiddati iqabi ta da tsananin azabarsa wa ma fi jahannama ka manta abin da yake cikin jahannama min al aqaribi na daga kunamu wal hayati da macizai allati idza ta da'imatu wadda cutar ta da'ima ce dawamammiya in dai ka kasa hakuri kula ya sauka a jikin ka kai mai bugu ya dawo ka canza wuri ya biyo ka ka fito wajen ce ya ce wallahi duk kuda ne dame ni da daddare ka fito ka shirin a ce ya ce wallahi sauro to wanda ya kasa hakuri da sauro da kuda yaya zai rika yi wa Allah rashin kunya Allah da yake da kunamu da macizai kunama ta hana ka bacci a a a sauro da kudin cizo sun hana ka barci sannan da rana kuda ya hana ka sakewa ka damu to yaya kuma kake taba Allah kake rashin kunya Allah da idan ya kai ka akwai wani makwanci ya kai ka wurin da kunama da maciji ne za su hana ka bacci ka ya kamata a gane allah tabaraka ta'ala ba abokin wasan kowa ba ne kowa ya hatar wai turkuma a marahullahu bihi sai kaga bawa ya bar aikata abinda allah ya masa umarni da ya aikata ka annahu kai ka ce shi mutajasirin yana yin tsaurin ido ala azabillahi alal azabi ko ala hadal azabi shadidi a bisa wannan azaba mai tsanani kai ka ce irin mutanen nan ne marasa kunya masu cewa ko da motar wuta ta cika sai mun yi dani to kamar haka ne to wa kullu man yukhalifu amra Allah duk wanda yake saba umarnin Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da daukaka wa yatruku ma amarahu Allah bihi yake barin aikata abinda Allah ya masa umarni da ya aikata ka annahu kai ka ce shi mutajasirun mai tsaurin kai ne ala hadal azabi a bisa wannan azaba a shadidi mai tsanani wa huwa yisu humar gusun alhali ya manta cewa kudin cizo ma yana kuntata mai rayuwa au bahurun ko sauro au zubabun ko kuda yukaddiru alai hayati yana kuntata masa rayuwarsa zai je jefa kansa cikin kunamu kuma da macizai fali alam saboda haka bawa ya sani annahu cewa shi la yudiku shay'an ba zai iya daukar wani abu min azabin lahi tabaraka ta'ala daga azabar Allah mai girma da daukaka wal ashya'u abubuwa dinnan da ake gani sauro kudin cizo kuda ma haƙarata tare da kankantar su da wulakantar su lam tamna min al masali bata hana abu ga misali da su ba su hana abu ga misali da su ba saboda kankanta an yakuna waqi'an mawqi'uhu in dai har misalin da za a buga zai muwafaka da abin da ake so a nunar da bawa ya gane shine ubangiji ya ce to bar ma ku ji munafukai da mushrikai da yahudawa da kafirai ubangiji ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane duriba matsalin ubangiji ya buga misali ko kuma ubangiji yana buga muku misali fattami'u lahu ku tsaya ku saurara ku ji innan lazina ta da'una ku sani cewa gumakan nan da kattun nan da kuke kira min dunin koma bayan Allah lan ya halku zubaban ko kuda ba su iya halitta duk wanda ya rike wani abun bauta ba Allah ba to Allah yana gaya masa ya saurara ya ji wannan abin da ka rike kake bauta masa ka gaya mai ni ubangiji na ce a gaya mai ko kuda bai halitta ba balle kuma wani abu to kaga kuwa wannan ya ish- ya isa misali babba a haza fi gaita ma yakunu min albara'ati wannan ya kasance a cikin matukar abin da ya kasance a kai na daga kwarewa wanda raba matsalan ubangiji ya buga misali li ibadatul ausani ga masu bautar gumaka yace masaluhum misalin su ka masalil ankabutit takhazat baita kamar misalin wato giza-giza ne da ya riƙi gida wa ina a wahalar buyuti cewa mafi wulakantar gidaje labaitul an kabutu wallahi gidan giza-giza ne babu gida wulakantacce kamar gidan giza-giza a cikin gidaje baki daya babu wulakantaccen gini kamar ginin gidan giza-gizo to misalin wanda yake wanda ya rike wani allah tabaraka wa ta'ala wa darbul matsali buga misali da hadhihi al-ashiya'i da waɗannan abubuwa waƙa fil kutubil munazzalati ya afku a cikin littattafai waɗanda aka saukar da su qabla alqur'ani kafin alqur'ani a kana al-ma'muni an yi wani sarki ana kiran shi ma'mun zamanin daular abbasiyawa ya kasance alamin bari yana kan minbari yana huduba fa waqa alaihi zubabu sai kuda ya sauka a kansa fadar da hu sai kore shi waqa alaihi miraran sai kara dawowa ya sauka a kansa wadar da hu ya kara korarsa walam ya kadir lahu ala shay'in kai ya kasa koran wannan guda da ya kai mai bugu sai ya tashi da ya aje hannu sai ya dawo fa arsala ila abi huzailin sai ya aika zuwa ga wani malami ana kiran shi abi huzailu alimin malami ne fil madinati a cikin madina yas'aluhu ya tambayi wannan malami yace masa man hikimatu bi khalqillahi hadhihi ashiya kai zo da Allah malam ga mu wai ne hikiman Allah a cikin halitta waɗannan abubuwa ne haka kanana kananan nan nisa Allah halicce su ne ka gaya mun me hikimar Allah a cikin halittarsu ƙala lahu sai malamin ya ce da shi khalaqallahu hadhihi al-ashya'a Allah ya halicci waɗannan abubuwa izlalan lil jababirati domin ya kaskantar da masu girman kai a misali ka irin ka duk girman kan mutum guda su kaga sai ya kai bugu balle kuma ya neme shi ke mai hanci za ka ga mutum ya zauna yana ɓatare yana harara yana amma da kuda zai zo ko da barazana idan yi barazana haka yi kamar zai shige mai hanci da za a ga kai duka to shine ce Allah ya halicci guda ne dan irin ku masu girman kai dan ya kaskanta ku fa innal malikal jabbara domin cewa sarki mai girman kai idza jalasa idan ya zauna ala kursiyi a bisa kujerarsa ya qa'u zubabu ala ga'idihi sai guda ya je ya hau kan kashin da yayi wa ya qawa alai kuma ya zo ya hau kan shi wala ya kadru an yurdahu ba zai iya korarsa ba kuma ko ya kore shi zai dawo kala lahu sai wannan sarki mamun sai ya ce da shi sadaka ta kan amma dai kayi gaskiya ba ta yi bayani mai kyau da haza sadakahu Allah tabaraka ta'ala lallai dan haka Allah ya halicci kuda a wa malamai sun ce laular riyahu ba dan iska ba wanzu babu da kuda la'antanatid duniya da duniya ta cika da doyi in ba dan iska ba ba dan kuda ba da duniya ba za ka iya buɗe hancinka ba saboda wari ma zalika tare da wannan hadiyar rawa'ihu wato wannan iska da ake ji alƙabiyatu mai wari ya kulu hazzubabu kuda ne yake zuwa ya cinye mushen da ya sa ta yi wari wata zahabu bihar yahu sauran kuma da ya rage iska kuma sai ta tafi da shi fata ta lasha sai ka nemi warin ka ji babu ya tafi laula zalika ba dan haka ba la anta natid duniya da duniya ta cika da doyi wa adarra bis sukani da ta cutar da wanda suke zaune a duniya kala sai ubangiji ya ce ya dillu bihi kasiran Allah yana batarwa bihi da wannan misali kasiran da yawa wa yahdi sannan yana shiryawa bihi da wannan misali da yake bugawa kasiran da yawa ya batar da munafukai da wannan misali ya shiryar da muminai da yawa da wannan misali kai ba ta yaya kala jalla jalaluhu mai girma da daukaka zai faɗa innahu ya ce cewa shi ya hadi yana shiryawa kasiran da yawa wa ahlul hidayati alhali ma abota shirya humul qaliluna sune yan kadan bin nisbati ila ahli dalalati in aka hada su da ma'abota bata ahlul dalalati ma'abota ma'abota bata kasiruna suna da yawa wa ahlul hidayati amma ma'abota shirya qaliluna yan kadan ne wa ma qillatihim amma tare da karancinsu fahim kasiru na fi an amma su ne masu yawa a cikin kawunansu labin nisbati ila ahli dalalati ba wai in an danganta su da ma'abota bata ba walakin fi anfusin sai dai a cikin kawunan su kasiruna su masu yawa ne aw ko kuma ahlal haqqi ma'abota gaskiya walau kallu ko da sun yi kadan sun yi karanci humus tawadul a'zamu sune jama'a mafi girma wa humul kasirun sune mafi yawa wa humul galibuna kuma sune marin jaya wa inna tundana lahumul galibuna wal ibratu bihim abin lura su dai shiryayin su ake lura da su ba waɗancan batattun ba walakin na fil haqiqati sai dai a haqiqa abaluna su ne wato wato batattu aksaru min al mutadina sun fi yawa daga shiryayyu wa zalika Allah yayi haka ne li izzatil imani saboda tsada imani duk abin da yake da tsada zaka ga bai da yawa zaka ga duwatsu da yawa amma gol kadan ne za ka ga ruwa dewa amma turare kaɗan ne za ka ga kafiri dewa amma musulmi kaɗan ne za ka ga munafukai dewa amma muminai kaɗan ne to haka Allah yake duk abin da ke da daraja yan kaɗan ake a ko a gidan kamar za a abinci mai daɗi ai kaɗan ake yi amma za a yi mai aratuwo za ka gan shi dewa kawai amma idan mai daɗi ne sai ka gan shi ɗan kaɗan ba ka ganin nama sai ka gan shi ɗan kaɗan akan abinci ga abinci da yawa amma ga nama dan kadan a sama saboda shine mai tsadar to haka Allah tabaraka wataala duk abin da yake da tsada yana wato yana yin shi kadan ne shi yasa Allah tabaraka wataala yayi kafirai da yawa yayi musulmi kadan wazalika ya yaka ne li izzatil imani saboda tsadar imani wali istigina illahi tabaraka wataala saboda kuma wadatuwar Allah mai girma da daukaka lausha da Allah ya so la amana man fil ardi da dukkan mutane da suke cikin duniya da sun yi imani baki ɗayan su kullihim dukkan su jami'an baki ɗaya a walau sha'a rabbuka da ubangijinka ya so la amana man fil ardi da dukkan wanda suke ciki a dauko masa kujera marhaban muna marhaba walau sha rabbuka da ubangijinka ya so la'amana man fil ardi da dukkan wanda yake cikin duniya cikin kasar Allah da yayi imani kullihim baki ne jami'an baki ɗayan su walakin sai dai listigina'i anil khalqi Allah ta'ala ya wadata gabarin halitta ja ka san Allah tabaraka ta'ala ya bambanta da duk wani babba Allah babba ne amma ya fi kowane babba Allah mawadaci ne ya fi kowane mawadaci Allah sarki ne ya fi kowane sarki yanzu dukkan mai kuɗi da babba da sarki yana bukatar jama'a amma shi Allah sai ya wadata daga jama'a sai ya kafarai da yayin musulmi karan wanda inda kai ne a matsayinka a ce kai shugaba ne kuma kana da dama ai zaka so a ce jama'a ka tafi kowa tafi jama'a kowa amma shi Allah sai ya jama'a shi kaɗan sai ya ba wa shedan da yawa a nan za ka gane cewa Allah shehi mushe malam marasan da rabbi Allah ne na cewa Allah saboda wadatarsa har a wurin zatin sama bai bukatar komai ba yau a wurin wani ba fa Allah saboda tsabar wadata a wurin zatin sama bai bukatar zatin sai masa wani abu balle kuma ne masa ka san wannan wadata ta kai inda ta kai a sa masa da dinu a bismillah bismillah a ai ba maganan ba komai matsayinsa ne tashi hau a listigina'i walakin sai dai listigina'i saboda wadatuwarsa anil khalqi gabarin halitta ja'ala sai isan ya aktaral jinni mafi yawan aljanu wal insu da mutane ahlab dalalati suka zama abota bata wa ma yudillu bihi ba kowa bane yake bata da wannan misali da Allah ya buga illa alfasiqina sai dai wanda suka zama fasikai al kharijina wanda suka fita an da'atihi daga biyayya ga Allah allazina yanqu عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون
to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce su wane ne waɗannan da suka zama fasikai wanda suka fita daga cikin da'ar Allah allazina yanquduna sune waɗanda suka warware ahadallahi alƙawarin Allah ma ahidahu abin da ya alƙarwa ya alƙarwa ya ya dauki alƙawari tsakaninsa da su ko me hausa suke cewa ya al eh to abinda Allah tabaraka ta'ala yi alkawari tsakaninsa da bayi to wannan alkawarin su waɗannan fasikai sun warware shine ma a hida hudayhim abinda ya alkawari zuwa gare su fil kutubi a cikin littattafai min al imani na daga imani bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka san at-taura da injila da zabura da su ibrahim su idris duk Allah tabaraka ta'ala yayi bayani akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma da yazo sai suka warware alkawarin kamar ba su san ma da shi ba bayan Allah ya riga ya yi bayani a kansa ahadullahi alƙawuran Allah salasatun alƙawari uku ne al'awulu alƙawari na farko ma a kaza ala zuriyar adama alƙawarin da ya karɓa a kan zuriyar annabi adamu yau ma alastu bi rabbikum ranar da Allah yake tambaya alastu bi rabbikum aini ne ubangijinku kalubale suka ce lalle kai ne ubangijinku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine fara amsa da Allah ya yi wannan tambaya babu wanda iya amsawa har annabawa da manzanni sai da manzan Allah ya amsa sannan ulul azmi sannan manzanni sannan annabawa sannan siddiƙai sannan shahidai sannan salihai sannan albarkai da sauransu wasani alkawari na biyu ma akhadahu ala rusuli alkawarin da Allah ya rika akan manzanni annahum cewa su idza adrakun nabiyya idan suka riski zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama yu'minuna bihi za su yi imani da shi wa yatba'unahu kuma za su yi shi babu annabi da Allah zai aiko sai mai sai sun yi alƙawari zan aiko ka amma ka sani idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo za ka aika annabi za ka zama cikin sahabbai za ka yi masa biyayya ba za ka ce kai ma Allah ya ce maka kaza ba a abin da ya faɗa shi za ka yi kawai to sai wannan annabi ya yi والثالث alƙawari na uku ma akhadahu alal ulama'i alƙawarin da Allah ya rika akan malamai la tubayyinannahu lin-nas ku yi bayanin alqur'ani ku yi bayanin wannan annabi ku yi bayani akan tauhidin Allah ga mutane wala taktumunahu kar ku boye shi alƙawari naqadahu al-yahud yahuda sun warware shi ja'ala al-ahada manquban Allah ya sanya alƙawari wato abun warnahu cewa Muhammad ya sanya alƙawari ya zama igiya li'anna al-ahadin samma fi kalam al-arabi hablan domin cewa shi alƙawari ana ambatansa a cikin yaren larabci da hakika walihaza saboda haka ne jaza ta'biru ya halatta a fassara alƙawari bin naqadi da warwara a ce an warware alƙawari saboda alƙawari da kalmar larabci kamar igiya ne saboda haka in an warware sai a ce an warware alƙawari min ba da misaƙihi bayan an riga an ƙulla shi ta akidi ƙarfafa shi wayan ɗa'una sannan suna yanke ma'amar Allah bihi abinda Allah ya umarni da shi an yi salata shi da imani bin nabi da annabi warrahimi da kuma zumunci wa gaida zalika da wani wannan wa yufsiduna sannan suna yin banna fil ardi a cikin kasar Allah bil ma'asi da sabo wa ta'wiki da juyawa anil imani gabarin imani ulaika kaga waɗannan mutane humul khasiruna sune tababbu ibasiri abin da yasa muka ambace su tababbu domin koma wasu ilan nari zuwa ga wuta alhali farkon su aljanna aka aje su babanmu aljanna Allah ya aje shi sannan babanmu sai da hawa alaihi salam ita ma aljanna Allah ya aje ta to kuma a ce daga bayan wuta ai wannan tabewa ta kai tabewa saboda kalimar sirrim saboda ainihin koma wasu ilan nari zuwa ga wuta almu'abbadati alaihim abar dawwamarwa a kansu kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ثم يميتكم ثم يحييكم إليه ترجعون
Ubangiji tabaraka wataala ce kaifa takfuruna yaya kuke kafircewa ya ahla makkata ya ku mutanen makka billahi da Allah wa kuntum alhali ku dinnan kar kuntum hakika kun kasance amwatan asalin ku matattu asalin ku maniyi ne fil aslabi a cikin tsatsan iyayenku maza fa hayakum sai Allah ya raya ku fil arhami a cikin mahaifar uwanku mata fil duniya a cikin duniya bi nafkin ruhi fikum wato da busa ruhi a cikin ku wal istifham wato istifhami lit ta'ajjubi da Allah tabaraka ta'ala ya kawo domin ta'ajjubi kaifa Allah ya ce kaifa yakfuruna ko kuma kaifa takfuruna yaya kuke kafircewa ba da haza bayan wannan kullum baki daya bayan asalinku ƙasa ne zuwa ruwa sannan mani sannan kuka zama jini kuka zama tsoka kuka koma kashi aka yi wa kashin rafta da nama sannan allah tabaraka ta'ala ya saka ku a cikin wata jakawan ita mahaifa ya yi muku ya huhuda ku idanuwa hanci kunni baki farji da dubura sannan allah tabaraka ta'ala ya zo ya wato ya yayyanka ku gaba gaba ya sanya ku a cikin wannan mahaifa ya muku fulo da hanta babu ku yake shayar da ku abinci daga jinin haila sannan ya fitar da ku ta wurin da da a ce za a nuna muku a ce ta nan ne za ku fito da ba za ku yadda mutum zai iya fita ba amma Allah cikin ikonsa ya fitar da ku to yanzu Allah da ya muku wannan ya busa muku rai kuma shi ne kuke kafirce masa ya ku mutanen makka Allah tabaraka ta'ala ya kawo wannan a istibhami litta'ajjubi kai ya kafuru na ba'ada haza kullum ya kuke kafirce bayan wannan baki daya sun mai mitukun sannan Allah tabaraka ta'ala bayan nan kuma bayan ya raya ku sannan ya matar da ku indan tihai ajalikum yayin karewar shekarunku a ajalinku sun mai yuhikum sannan ya sake raya ku bil ba'di ta hanyar tayar da ku sun mai ilaihi turja'una sannan zuwa ga Allah kuma za ku koma za a mai da ku turadduna za a juyar da ku ba'dal ba'si bayan tashin alkiyama fikum Allah tabaraka taala zai saka muku bi amalikum da irin ayyukan da kuka aikata mai kyau ko mara kyau wa ya faɗa dalilan wato dalili alal ba'si a bisa tashin alkiyama lima an karuhu a bisa abin da suka yi inkarin sa
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya wa kafirai mutanen makka da sauran kafiran duniya baki daya cewa dalili da ya sa muka gaya muku cewa mu muka halicce ku daga kaza zuwa kaza daga kaza daga kaza zuwa kaza sannan za mu matar da ku sannan bayan nan kuma za mu sake tashin ku in ba ku yarda da wannan ba ai ku duba huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi shi Allah nan fa da ya raya ku kuma zai matar da ku ya sake tashin ku shine wanda ya halitta muku duk abin da kuke gani a cikin duniyan nan a cikin ƙasa shi ya halicci komai da komai da kuke amfani da shi a cikin ƙasa al'ardi wa mafiya ƙasa da abin da yake cikin ta na tsire-tsire da itatuwa jami'an baki da litan tabiru don ku amfana bihi da shi wata tabiru kuma ku yi izina ku lura a kabar alhaku Allah tabaraka wa ta'ala ya bada labari annahu cewa shi khalaqa li bani adam al-arda shine ya halicci ƙasa ga yan adam wa mafiya da abin da yake cikin ƙasa kullum baki daya liyan tabi'u biha don su amfana da ita wa ya tabi rusi izina su lura bi annal khaliqa cewa mahalicci alqadira mai iko ala haza absa aikata haka qadirun yana da iko ala an yab'athahum ba'da mautihim absa ya saki tashin su bayan ya kashe su ai in ban manta ba dawa da gero da alkama da shinkafa da masara ba a ƙasa muke shuka su ba idan suka fito aka girbe ba cinyewa muke ba to idan shekara ta dawo mai dawo da su abinda muka ci dinnan da ya rage shi muke sake zuwa mu shuka a ƙasa sai sake fitowa to dan adam da Allah ya halicce shi kuma ya mutu aka binne shi in Allah ya ga dawo ba zai sake tashin shi ba yadda aka cinye dawon nan da shinkafa da gero da alkama aka binne ya sake tashin su to wannan wanda ya wannan shi ne kuma tare dan adam zai gagare shi to wannan misali ne Allah tabaraka wa ta'ala ya buga ga su yan adam cewa wannan Allah tabaraka ta'ala yayi ne baki daya Allah da yayi haka yake da iko akan yin haka ai yana da iko an yi asan ya sake tashin su ba da mutum bayan mutuwar su Allahu wannan lami na lakum dinnan da Allah tabaraka ta'ala ya faɗi lil istihqaqi domin cancanta ne fa qalu sun ce banu adama su yan adam yayan annabi adamu humul ladzina malakul arda su ne waɗanda suka mallaki duniya da ƙasa wa mafiya da abin da ke cikinta laysa lil ibahati ba wai don halacci bane ba an halatta musu komai da komai bane lihaza don wannan ne dallatul ibahiyya wato yan halattawa suka halaka wannan abin da Allah tabaraka ta'ala yake faɗi din nan huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi Allah ya faɗi ne lakum din nan lil istihqaqi la lil ibahiyya Allah ya halittar mana ne don mun cancanta saboda matsayin babanmu Adamu alayhi salam saboda darajar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma ba wai Allah yana nufi wai komai halal ne kawai shikenan ai komai da aka halitta a duniya naku ne halal ne ku yi abin da kuka ga dama ba ta ake nufi ba to a nan ne yan halattawa din nan suka halaka suke cewa komai halal mazhabun min mazahibil mu'tazila wato ibahiyya mazhaba ce daga cikin mazhabar mu'tazilawa ya kulu da su da suke cewa inna Allah cewa Allah khalaqa li bani adama ya halitta wa yan adam kullama fil ardi duk abin da yake cikin ƙasa falaysa ala wajhil ardi babu wani abu da ke fuskar ƙasa shay'un wani abu haramun wanda yake haram alaina akanmu komai halal tunda Allah ne ya faɗi wa huwa allazi khalaqakum ma fil ardi jami'an Allah ne ya halitta muku duk abin da yake cikin ƙasa baki da to wai saboda haka komai halal ne babu wani haramu a tunda dan mu Allah tabaraka taala ya halitta falaysa ala wajhil ardi shay'un haramun alaina abu sa fuskar ƙasa babu wani abu wanda yake haramun akan mu ba da ma khalaqahu Allah lana bayan Allah ya halice shi ne dan mu wal maqsudu ghayru hadha shi wai ce manufar Allah fa ba haka bane ba haka bane lil istihqaqi ne sun mastawa sannan ya daidaita ba da halkil ardi bayan halittar ƙasa ƙasa da ya nufi wato wato ya yi nufi idan sama'i zuwa sama fasawa hunna sannan Allah tabaraka ta'ala ya daidaita su ai sayyara hunna ya sanya su sab'a samawati suka zama sammai bakwai wa bi kulli shay'in alim Allah shine masanin komai alimun masani bi kulli shay'in da kowane abu mujmilan a dunkule wa mufassalan da kuma a rarrabe afala ta'tabiruna ko yanzu ba za ku lura da wannan ba annal qadira cewa mai iko ala khalqi zalika absa halittar wannan ibtida'an a farko wa huwa azamu minkum wanda yake shine mafi girma daga wato daga gare ku qadirun ai mai iko ne ala i'adatikum absa kuma ya sake dawo da ku خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء في هذه الآية كأن خلق إيه ناقل يا يا جككي هو تو yace fi hadhihi al-aya a cikin wannan aya ka anna khalqis samai kai ka ce ne halittar sama ba da khalqil ardi an halicci sama ne bayan an halicci ƙasa in ka kalli wannan aya da kyau amma wa fi suratul naziati in ka kalli wannan naziati za ka ga kuma walar da ba da zalika da haha ita kuma ƙasa bayan Allah ya halicci sama sannan ya shimfiɗa ta ka anna halkar ardi kai ka ce halittar ƙasa muta akhirun abar jirkintawa ce an halƙi samawati daga halittar sammai wal jam'u bainahuma amma jam'i haɗawa tsakaninsu an Allah cewa Allah tabaraka wa ta'ala halkar ardi ya halicci ƙasa ne awwalan da farko Allah ya riga halittar ƙasa kamun ya halicci sama sun ma halakar samawati sannan ya halicci sammai wa ba da halkar samawati bayan allah ya halicci sammai da hal'arda sannan sai shimfiɗa ƙasa wato kamar dai sai da allah ya halicci ƙasa amma bai shimfiɗa ta ba ya bata sannan sai ya halicci sammai to bayan ya halicci sammai sannan sai shimfiɗa ƙasa shine abin nufi waje alaha kama hiyar ana ya sanya ta kamar yadda ka ganta dinnan a yanzu kilahuma da sama da ƙasa sabiqun wa lahiqun duk wanda kaga dama kana iya cewa ita aka fara halitta kana iya cewa kuma in kaga dama ka ce sama aka fara halitta saboda ita aka fara jerawa an halicci ƙasa amma ba a shimfiɗa ta ba sannan bayan an shimfiɗa sama sannan sai aka zo kuma aka jera ƙasa ita kuma aka shimfiɗa ta har ta zama kamar yadda ka ganta a yanzu yadda take din nan wazkur ka tuna ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam to da ka zamu dakata nan ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu wa kun mughizan lana wahidul ahadu ya barbu ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu ajis ubaidan wa farij karbahu abadan ya man la shabi'a la waqan wala niddu antal giyazu likulli khaifin wajalid ya rabbu ya haqqu ya man la lahu diddu فرج لأمة خير الخلق قمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنسابي أحمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد آل أصحابه سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آل قدر الجلال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين